Allah mutum sarki ya kawo wannan rana ta Laraba ashirin ga watan Jumada al'akira hijira da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar a kalandar Nasara kuma kamar uku ga watan daya dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda aka saba a rana irin wannan ta laraba muna karatu a cikin wannan littafi mai taken addu'arul bahiyya wallafar babban malami muhammad ibn ali al-shawqani rahimahullahu ta'ala wanda malami ne da ya rasu hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin kuma wannan shi ne darasin mu na bakwai muna cikin babuka ko kusu da yake tattaunawa akan abin da ya shafi tsarki kama daga kawar da hadasi ko alwala ko wanka kusan akan wannan babu waɗannan babuka da mu tashi mala yake cewa faslun wani fasalin kuma wa yushra'u an shar'anta bai faɗi shi ba nan saboda babin baya ko fasalin baya ya yi magana ne akan al-ghusl wajibi huwa ayyuhila ma'a ala jami'i badani wanda wannan babi abin da ya tattauna kenan babin da yake kafin shi kuma wanda shi ne shakundun waɗannan shi ne babin isli babin wanka shi ne ce wa yushira an shar'anta shi wancan abin da aka kunna babi a kai shi ne wanka bisa da juma'a domin sallar juma'a an shar'anta mutum ne wanka saboda sallar juma'a sallar juma'a sallah ce da take kasancewa ko ɗaya a mako kuma ana yin ta a ranar juma'a nan ce yaushe ne ranar juma'a ce take ita ranar juma'a ita ce wata rana da take tsakanin alhamis da asaba kana tsallake alhamis da kai juma'a sannan kana tsallake juma'a sai asaba da ka juma'a ce yawmul bayyinal khamis wal sabt to a duk rana irin wannan ta juma'a sai mutane su haɗu a inda yake amsa sunan aljami masallacin juma'a wannan sallar da za su yi ita ce madadin addu'ar kawai za su zo ana salawa wa ku musalata wa atu zakka to wannan sallar ta azumar da take wajibi in ran juma'a to sai a yi sallar juma'a tana da nata hukuncin hukuncin ba a yi ta a masallacin na anguwanni yadda ake sauran salloli na kansu salawa a'a ita aiki take da shi wani abu da ke tare da take da shi na musamman za a zo a gabatar da kutuba zuwa ga mutane kutubobi guda biyu kutuba ta farko da kutuba ta biyu sannan za a yi karatun fatiha da tura a bayyane to duk mutumin da zai baro gida domin ya zo wannan sallah an shar'anta mashi ya yi wanka wanka irin da shari'a za mu da mun tattauna a kai wadda suna cewa ita wannan sallar juma'a tana da wasu makafi akwai abin da ya yi ke makafi da shari'a da ga ayyuka na ibada ko wani akwai manufar yin shi wannan ana isara zuwa ga manufar ko hikimar da ta bayyana amma ba haka ba kowace ibada tana da manufar yin ta aƙalla ɗaya manufar su ne a cikin yin ta akwai yin umarnin Allah da manzon shi kenan to sallar juma'a na da makafi manufa ta kullum shar'ar na mana sallar juma'a wata kullum za ku samu shi ne adalci na hannu da amrillah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam a ciki akwai biyayya ga umarnin manzon na umarnin umarnin Allah alaihi a yana azza wa jalla da kuma manzon sallallahu alaihi wa sallam a cikin suratul anfal Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب Allah yake cewa ya amu waɗanda suka yi imani istajibu lillah wa an ku kira Allah yake kira ku Allah ya yi kira ya ce zuwa ijma ya yi annabina amanu idan nudiya lissalati fi yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bayt dama dai dan adam da dai yake danki ai bai ku yake bai ka gwamnati ba yake dan kasuwa ba yake wani wani wani ma ana bai yake to har ma wanda ba bai ne yake ba ai waɗancan sun fi yawa a mutane to su ma masu aikin yi aka ce su bar aikin yi su tafi juma'a sannan da na bar aikin yi ba huwa kuma da auta da ta kai da kai kiran ta fara ba shi da wannan zaman kake wani zai ji duk kuma ayan nan ba sai aka yi wata ruwan bai ba a ce a bar aikin ba za a ce aiki ba ta da wata kima ne sai ta ba ta amfani ka ba amma kuma tun da aka faɗi saura waɗanda suna ba da amfani a al'umma waɗanda na ga samun kashe wani wajen bai ku bar ilimi to kaga Allah ya yi kira da haka a cikin tafiya sallar juma'a akwai amsa umarnin Allah azza wa jalla da kuma amsa umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ida ko madafar farnan dama da sallar juma'a shine tafsirul duru mutum zai samu kankara ta zunubai mutum zai samu kankara ta zunubai saboda nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-salawatu al-khams salloli guda biyar da muke yi na farilla matar kawai goma sha bakwai a kullum wal jumu'atu ila jumu'at da juma'a zuwa juma'a wa ramadan ila ramadan da kuma ramadan zuwa ramadan muka ce rawatun lima bayyana hunna ila tuni matil kabaya ana kankare mana zunuban da ke tsakanin waɗannan ke ba matukar mun nisanci manyan zunubai matukar mun kaura cewa manya to kananan ba in tajjali mun ka ba'i rabatun hauna an in dai zan kaura cewa babban zunubi me zai faru sai ka iya kana karni to sai Allah ya ce sai ka tsara kuma shi cewa in an nisanci kananan muke sanar da ba zunuban da zai yi wanda zai gani wanda zai taba wanda zai yi dai ka ga kada za a yi azuwar alwallan da ke an kaskare mai shi ka kawo da suka ce astagfirun ba su bi tuttu ilai ka wani izini na sabi a duka suka faɗa aka daga juma'a zuwa juma'a ka da kenan daga wata juma'a zuwa wata juma'a ba haka na marga da mafi mutum zai samu to sai dai akwai abu da tsoro ko a ranar juma'a ne kuma kiyama za ta yi na ga yau laraba zai zama kwana goma sha biyu kenan wani masani wani wani malami a azhar a misra ya ce juma'ar da ta wuce da kwana goma sha biyu nan baya ita ce juma'ar karshe da ke kowa ya ce da duniya za ta kare a wannan rana ni ran na a ranar da sanar da ana kiri ke amma da kwata ba kowa ba ne na gudu abin yawon don ila zai iya yiwa kuma ya dace to amma dai kan ina da ce to shi wanda ya dawo da dukkan bai yi da ba yadda ya dawo da ya ci gaba da wasu hidima ai da zai fara shirya da komai ya dogara da shi Allah wa ala shi wani calculation yayi amma dai a ranar kumar abin da ya kai to sannan haɗu da kuma a biyu shine mutum zai samu i'adatul ulfati wal mahabba da ga ana sabon ka soyayya akwai mutumin da za ka tabbatar kin ban da kuma a ba ka haka saboda hidimar ka sai ba ka yawa hidimar ka sai bai kila amma juma'a kuma wadarin bai ba a da hidimun ku sai ku kaga soyayya tana da tsuwa mara yin ake daga ibi ke ibi da ba za ka iya hango da ka dace ka kana so ka kyawun kawai na san dukkan nan amma na kasa gane ka ai ba ku san dan yayan mahaifin ka ne to wannan irin zumunci ne haka kama juma'a ce ne ta tajjata sannan fa'ida ta hudu akwai yada sallama idan muka zo muka yi sallar juma'a sai ga mun shiga jiyar haka to ku dawo kan wanda ne ke wani shara'u an shar'anta yin wanka da salati da juma'a da sallar juma'a malam ya yi hikima kwarai da gaske ana me yasa an da kalmar wani shirwa ai da sai fito da matsayin shi ko ko dai yace waye ko wani sahabu kamar sai ce wani shirwa in an ce wani shirwa mustahabi da yake shiga cikin shari'a wajibi da yake shiga cikin shari'a matsayar da mafi yawan jumhur na malamai suke a kai wankan juma'a suna ce mu'akkada suna ce mai ƙarfin gaske akwai ɗan kaɗan da suka tafi kan cewa wankan juma'a wajibi ne kowane in ka tambaye shi ne kawo maka hujjoji daga cikin su akwai da suke dogara da hadisin abu sa'id da hudayr wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim duba kalmar wajibun ala kulli muhtalim hadisi ne daga Imam Bukhari da Imam Muslim ko ba su ba ma da kafi kuma al-Imam Ahmad bin Hanbal ya kitar kaya al-Imam Bukhari al-Imam Muslim al-Imam At-Tirmidhi Abu Dawud Nasa'i Ibn Majah su ba mu da ka a kare da su saba haka ma sai da su su da ne ta kawai a kare da su saba Ibn Hajar al-Asqalani da sauran malamin da ke wannan hadisin malaman da suka ruwaito shi ta hanyar nafi daga ibn hukumar kawai sun kai mutum ɗari da ashirin ta hanya ɗaya sun kai mutum ɗari da ashirin in ka tattara da aka hadisi da aka ruwaito shi sosan da shi to amma ibn manda shi da ya kaji kirgawa ya ce wanda suka ruwaito shi ta hanyar nafi da kawai maulabin hukumar kenan malamin aliman malik sun kai mutum ɗari kaga hadisi zai zama kan mutu wani amma kuma ga abin da hadisi yake wajibin ala kulli mubtali ya da fassara sai suka ce in ka tashi fassara sai ka ce wankan juma'a sunna ce ne karfi akan duk wani bayan aka ce kalmar wajibi ce aka tashi fassara saboda shi hadisi shi ke karfafa maka cewa ba wajibi na dole ake yi ba wajibi na sunna ne karfi ake yi suka ce abu na farko da ke na karfi ka karanta gaba kan yake wa ayyattaka wa ya tsayyar daga nan sai mutum ya asuwa shi ya wanka sannan kuma sai ya sanya turare to amma dai abin da kusur shi a kai shi ne wankan juma'a sunna ce mai karfi daga ciki akwai hadisin abdullahi dan umar wanda النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa da ja'a ahadukum al-jum'ata falyattaqi idan dai ku zai zo masallacin juma'a to ya wanka suka ce wannan hadisin haka shi kadai da za ta iya samun hukuncin ba to amma kuma za ta iya samun hukunci in ka tattara hadisan waɗanda suka zo da bayani akan mustahabbancin yin wankan daga ciki akwai akwai annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ban tawazza'a hadisin sai na bi hurera da kuma muslim ne kan man tawadda duk mutumin da yayi alwala fa ahsana al-wudu'a mai kyauta ta alwala sun ba ata al-jumu'ata daga nan sai ta ko masallaci fasamaha wa anzata yayi shuru yana da sauraron nima to gobira lahu ma bainan jumu'ati ila al-jumu'ati wa ziyadatu thalathati ayyam za a gama samun zunubai daga wancan juma'ar zuwa yau har da advance na kwana ya ce an gama samun daga juma'ar da ta wuce zuwa yau juma'a da gobe a sama da jibi na hajji da gata da shi shi ke nan to ka ga wannan hadisi ai man tawarda to kenan usulul juma'ati wajibu hadisi kashin su ya fassara kashi man tawadda wanda ya alwanna ne manufar da ta sa aka ce wanda ne juma'a ya alwanna saboda ya tsafta man tanazzaha shi ne ake nufi to kenan gusulu da jumu'ati kenan at-tanazzuhu da jumu'ati wa ta guna da kullum mutane hanya ta farko kenan hanya ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ka'ida cewa kada ɗayan mu ya yi sakaci ya kwana bakwai bai wanka ba ibn hajar da yana bayanin mustahabbanci yin wa sunna ce mai karfi annabi ya ce ka'idar shi ne kada ɗayanku ya yi tsakaci ya kwana bakwai bai wanka ba kaga wannan maganar sa annabi ya faɗe ta sama da shekara dubu amma kaga sai ma da kan wasu masu bincike suka yi ta garuwa a japan akwai maganar da suka yi a turai ma na malamin na tsanaritawa cewa wanka kullum yana cutar da fata sannan da ake ya rika tsallake ruwan ka ya huta sabulun ka ya auki ban ka ya auki ya za ka ga ɗan yi kwakwakwai in sai maka hausu ko in ka kafa jiyar ka in ka sha turare ba ta bai gani to ka ga kai yake ce to ka ga ke kafa dole mu ce kai kullum to amma sai wasu malamai ma su ke suke a wannan ko ba za ka ba da ka'ida a kan kowa ba mai aikin karfi ne amma da mai aikin ofis da kayi da shakewa ba dole ba ne da yi na yau duk ma har gobe bai komai ba kawai turaren ma na nan to za ka dora su su na wajen da kawai shiga amma da aikin karfi da kullum a tufa yake shi kuma ya ce shi ma an soye ba dole ba ne shi ma ba dole ba ne sannan dai ni ka ga to sai ibn hajar ke cewa waccan wadda ta nuna Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da muka tattara hadisai sai suka faɗa mana wata rana ce ke so mutum ya kan yi wanka juma'a ya wanka su ya ranar juma'a mutum ya wanka a ranar juma'a a ƙarƙashin wannan wankan da mutum ya wanka matsaloli guda hudu na ɗaya ne da hukuncin masan wanka a dunkule hukuncin yin wankan sunna ce mai ƙarfin gaske idan mutum ya yi wankan ya kan yi sallar juma'a sallar juma'a ce ta yi sai dai ya yi asarar waccan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai ƙarfin gaske wannan hukuncin na cewa wankan juma'a sunna ce mai ƙarfi kusan malaman mazhaba kudin nan kam akan haka su sai dan hadisi ya yi kada da wani bangare na malaman su da suka ce ba amince ba amma su da mazhaba wa al-hanafiyya da al-malikiyya da shafi'iyya da hanbaliyya akan wannan suke kuma wani qala jama'ir da ulama mafi yawan malamai haka suka faɗa cewa sunna ce ne kai na daga baya bayan nan Abdulaziz Yusuf ba ka shekh Allah ya kira rahama haka ya faɗa al'allama wanda ya yi kamar salih bin rubayi shi ma haka ya faɗa daga cikin ayoyi da suke nuni da sunnatuwar wankan juma'a shi ne ya ayyana da zina haka su da nan iya yin da ke yi yau da juma'a ta fara wani yakin kirin da idan aka kira su zuwa ga sallar juma'a to kun gaskiyawa zuwa ga ambatan Allah wadar rubayi ku bar ciniki da da khairu lakum in kuntum ta'lamun wannan shi ne yake alkhairi a gare ku da ku kasance kun sani sai ba da wasu ya da ta ana cewa wannan ayar tana umarni da sunna ne karfi da wanka suka ce annabi ya kan ayar yushiru isharatan khafiyya wannan ayar tana wani nuni a fako ya nuni ila adalin wujudul kufri zuwa ga wajen cikin zuwa ga rashin wajabcin yin wanka kaga an ba mu umarni idan ni ya dinga da ni yau da juma'ati fasa'u ila zikrin daga duk inda kake halin da kanka kai ku ce masallaci ina magana da kuma da kake wazarin bayi ko ne sabo ne da bayi a shagon ya ba faɗa wanka ba suka ce yin faɗar wanka a nan ya nuna wanka ba wajibi ba ne yana nuna wanka sunna ce mai ƙarfi kama dai mutum ya zobe wankan ba ai shi ma ya san ya buga ya yi kwari ya ce wa zalika da annabi lam yadkur nau'u sahar lam yadkur nau'u sahar ba da nau'in sarkin da zaɓe ba inda ta ai ba da lada wa ma'lum annahu la budda min shuhurin laha ba ba ba sai da zaɓe yi ma abu ta yi sarki amma da ya saba a fadin shi ba ana suka ce to ai Allah bai ce ku sarki ba ne saboda ya faɗa maka duk sallar da za ka yi kai sarki. In ka samu sarki da yake guda ne ke maka a ai dan ba a faɗa wankan a nan ba ai an faɗe shi a wani ya ce ya ce duk sallar da za ka yi sallah Allah ya ce ke sarki. Ya yanzu na buru da kuntum ila salati fakiru wujuhakum sai ka ce duk duniya malamai duniya da fakiru wujuhakum wa yuhyikum ila al-marafiq al-wala'i. Don haka ne sai mu ɗauki wannan ayatin فاسألوا إلى ذكر الله بعد أن دفنتم وجوهكم وأيديكم إلى المراتب kenan a wannan kawai da ke wanka fa suna ce mu aka da an faɗi shi a wuri wani iskin ba su ne su sai sannan mun zama lafiya da kuma ke cewa inda yi na muka wankan juma'a ba wajibi bane mun ka wata a fa'amar wuzu a kuma ta juma'a wanda ya yi alwala kuma ya yi ta alwalar shi bai yi wanda ya yi wanka ba kuma ya kyauta da wankan shi dalili na da wannan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma da aka rike da wannan suke cewa anan nasu yantabu ne yawan juma'a min manajil wal hawat mutane na yuto na zuwa masallaci daga gidajen ko su kuma daga bayan gari فيأتيك في الجبال يصيبهم الجبال والحرب ولذلك دين سمي يعني هو مدينة في كل حاجة إلى كيلو كيلومتر 20 كيلومتر 30 كيلومتر 40 أنا زمان أقول لهم إذا كان يعني سمي يعني لم تكن ولذا دعوة تولي إيشا wannan mutumin ya wanka tun daga gida amma ya yi kura ya yi zuba fa ya faru da kuma arab ko sai ga mutum biyu zuba ba ta rasulullahi ba ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam samun minhum wa huwa wasu daga cikin irin waɗannan mutanen sai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha na wurin radiyallahu anha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce lau annakum tafaharkum bi yawmin hada in dai ko da kun yi wankan wannan wani shikenan yayi to ne ma ne ma hadin da yake da annabi da har kun biyo mun hada yana cikin wankan ba wajibi bane amma da kan ba wajibi ne kace a wankan wajibi ne kuma da yake da yake kamar yin wanka ya ce dan a ko masallaci da tsaka dan a ko masallaci da kari in dai wannan shi ne wani farkin wankan juma'a da kake wajibi to da annabi ya ce mutanen su sai to da ya yi aikin haka ba ya gudu gudu amma ne ke kawo da gida kawo da gida sai kuma sallaci amma ba shi yake karna garni yake amma da ke yake tun da yawo haka asalin yin suka ce da ranar ne kuma tun da ya riga ya yi mana amma da jini ya yi da sai wannan sun ce ya nuna to shi din ba ba wajibi ba ne wancan hadisin na al-gudu yau al-gudu kuma a tuwa tana da kuma musalin ba da yake kuma da sosai a kan shi kuma suka ce yana nuni da cewa wankan juma'a ba wajibi ba ne sunna ne to da annabi ya ce wa ayyata ka wa ayyamat ka sai ba da wajala mutum ana so ya shafa turare kuma ya yi suwaki bayan ya sanya abin nan wankan abin nan bayan ya yi wankan juma'a ya ta ci da ba wajibi ba ne suka ce salu da kwarewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in yana bayani yana ɗan kawo gaɓoɓi da suke bambanta wajibi da sunna yake musulun jumu'ati wa hasibuna ala kulli muqtada wa ayyanaka wa ayyana ghayyaba bi wajada inda ke ka juma'a wajibin ki sama tare da inda ke sunna ne sai ki a hadisin ne alama ke bambanta wancan wajibin da wannan sunna ita ce ba ruwa na nafsi kuma na aka fi ruwa da yake ilmu gayara ya ce a kai duka dukkan su sunna ce mai kai lallai juma'a kai wanka sunna ce mai kai in kai wanka kai kokari kai asuwaci bakin ka ka soke shi yanzu tura da kai sun dawo sun ce yin asuwaci ya ce duka hakori a kan kowa amma dai kawai su ma halatta ka je ka yi amma dai asuwaci ya yi to sannan sai ka nemo turare sai ka sa in ka samu ba wai kana da shi ka samu in kana da shi ba kai da ka da shi amma mai ɗakin ka na da sai kai fadar shi ka san maka ka shafa abokin ka na da shi sai ka roƙa ya san maka ka shafa dan kai wata nan kana da shi sai ka shafa kuma karfe sakaci ya rika yankewa ka ɗiba in kuɗin ka kai maka su yi turare da ka san abin ta ke yi a kasuwa iya kuɗin ka iya shagalin ka yanzu ka jira sabon mai turare da ɗari biyu za ka ba ka kuɗin dinariyar farma kuma wanda ya fi ƙarfi dubu ashirin ya kuɗin da iya shagalin sa ka zo ka kace sa na yi kace ku lawo kasta bin lawo ta amma dai kada ka fiya haka nan ba ka abin nan wannan ita ce abu na farko a matsala ta biyu karkashin wankan juma'a idan janaba ta sami mutum a ranar juma'a kuma ga maganar wankan juma'a to yanzu ya yi shi ne malamin suka ce mutumin da ga janaba ta same shi da kila goma ko tara kowa ya yi kuma yana so zai wanka ga wankan juma'a ga wankan janaba ya dai yusuf ku kusul wahide an janaba to da juma'a ila nawa kuma shike ya halatta ya wanka da in ya wanka da ya ishi amma idan ya zo yin wanka sai ya rasu duka ne sai fara da wankan janaba ya yi niyyar wankan janaba kuma ya yi niyyar wankan juma'a in ya yi haka to duka wanka zai ya tsare shi kaga ya alkinta ruwa ya alkinta sabulu ya ce jikin su biyu da su da wannan ita ce matsayin gaba ɗaya malaman marhaboni al-imam abu hanifa wa al-imam malik wa al-imam shafi wa al-imam ahmad ibn hanbal har ma irin su Imam Nawawi ke ta an aka yi tudu ke hadin malamai a kai kamar ba a ga wani malami a duniya da ya saba wannan fatawar ba dalilan da suke da shi suna kafa hujja da hadisin sai na ba kan barka da nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu binniyat wa innama likulli ma nawa dukkan ayyuka suna tattare da niyya ne kuma abin da ka niyyata shi ne za ka iya samu dalilin su na biyu suka ce ba ba ka da ba ko ba wani abu da ya bambanta wankan juma'a da wankan jaraba niyyar ce kawai mutum da sun tarayyar duka ayyuka za ka iya haɗa shi ke duka abin da ake nema a wankan jaraba sai ka nema a wankan juma'a don haka waɗannan wankan guda biyu na ka haɗa su yayi kamar yadda ya ke cikin tudu ka taho nan masallaci niyyar shi ne ke fara ka shigo kai sallar ta iya da mace saboda ta iya san sana'ar da kuke yi sauran ba ake ashe an dawo da ita baya da armashi kawai tana shigowa sai ka ji ana shiga ma wannan niyyar da kai za ka iya shigar da ita a niyyar sallah in kai niyyar sallah sai ka koya da ita masallaci sai a baka ladar kai ita masallaci kuma a baka ladar sallah kaje biyu da ruɗe ɗaya abu na uku suka ce annabu ma mun tani ittama'a wanka ne guda biyu ne da suka haɗu da haka sun yi kama da mace da haila ta same ta ko jaraba ta same ta kafin ta yi wanka kuma sun haila ne ko kuma jaraba ta biyo haila ya yau sai kuma ya mafarki jaraba ta same ta da ya zo wankan guda ɗaya za ta yi magana ta ji da malamai suka ce man tawafu bil janabati wa lam yarmi ghusl al jumu'ah yusifu ghusl al jumu'ah janabati am ghusl al jumu'ah wa lam yarmi ghusl al jumu'ah wanda da yazo wankan kawai sai niyyar wankan janaba amma bai niyyar wankan juma'a ba to wannan wankan juma'a ne janaba ya dauke mai wankan juma'a ko da yake shi ba wanda yake fatawar mazhabar Abu Hanifa kuma shi ne magana da ta fi shahara a wajen malaman mazhabar Hanabila kuma ɗaya da cikin maganganun yan mazhabar Shafi'iyya kuma ita ce fatawar malam Ashab na mazhabar Malikiyya haka magabata suka fada haka kuma Ibn Ba da Ibn Sayyid kuma na fito suka bayar sai ka fito ne don niyyar wankan jaraba shi kenan in ya wuce wurin babu damuwa ya je an karba rage da kuma shine manna wani manna wa ko sunan juma'a shi ga jaraba ta kare shi ga juma'a wankan juma'a suke to ai musulun juma'a ji sai mun ada kuɗi mun dare kuma wankan jaraba shi ma wajibi ne to shi ke da yazo ko shi niyyar wankan juma'a wannan yanni musulun janaba amma da niyyar wankan janaba ba suka ce la yi ku musulun juma'a a musulun janaba ta da yanni wankan shi bai yi ba hanyar in yi zai yi ma a kallar ba sai ba har shiga masallaci bai sai da ke fara to da niyyar wankan juma'a ba sai sauke niyyar wankan janaba ba wa huwa mazhabul malikiyya wa sayyidul madhhab shafi wa wajen fahimtar hanabila wa huwa siyaru da yin kusaili anan maliki akan wannan suke malaman shafi'iyya da malaman abin hanabila aka muhammad salih ibn kusaili suka ce ai wankan janaba da rafi da hadisi shi kuma wankan juma'a da na zuwa har kuma sun sha bambam a matsafi kuma wancan ya fi karfi to karfi ne ya kamata ya ji babba kamata ya tsaki da ya zo ba ya juya sannan suka ce ana gusar da na batuwa da ke gusar juma'a masu haɓɓun ko sunnatin mu'akkada suka ce kuma wankan juma'a wace shi wankan janaba wace shi wankan juma'a sunna ce mu'akkada wancan ya kamata ya yi wancan abu na uku matsala ta uku da kashin wannan juma'a an yake yakon an dusur da juma'a da matan da yake juma'a au ya zarra da istimali mutumin da ya rasa ruwa kuma ko kuma da lura rashin lafiya ya sa ba zai iya wanka ba wai zai iya yin taimama taimamar ba a madadin taimamar da zai juma'a ba taimama a madadin wankan juma'a gaskiya yana kan wankan juma'a ne ya zai ne ba dan suka ce yi ba inna guda ya tayammu wanda mutum ba zai yi ba kawai wanda ina ka da kai wanda yake mazhabar hanabila da mazhabar malikiya da wani bangare na malamin shafi'iyya da mazhabar da da da da al-Imam al-Ghazali da Muhammad Salih ibn Usayd saboda rashin iko da ya kai ya kawo shi da wankan shi na juma'a matsala ta biyu yaushe ake wankan juma'a madan shi kace yana da lokuta guda biyu shi wankan juma'a waqtuhu al-muwassa da waqtuhu at-tayyi wa mutayya lokacin shi ne yarwa shi ne fahimtar yabda'u min ba'di tulu'i al-fajr yawm al-jum'ah daga hujowar alfijir kafin ka tafi masallacin juma'a za ka iya wankan juma'a za ka iya wankan juma'a tun lokacin kamar yadda wani kan mutane masu zuwa daga awani suke amma wani kafin da rage kuna inda kawai da salatin juma'a a cikin da aka fito sai ka gaba shi tsaf za ka tafi juma'a daga nan sai ke wanka sai da kana yin wanka shirin juma'a kawai za ka fara da ka fito ke masallaci wannan shi ne al'abdul ita ce maganar da ala sanin zanzar ya faɗa ne suke maganar da malaman malikiya kuma suke a kai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hujja da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kama da ta kare wannan juma'a dukkan janaba wanda ya wanka ranar juma'a wankan irin da janaba sun mara a tuta a tilkulla sannan ya shiga a sa'a ta farko kaga so ake abbara wankan da tafiya ba ta annama karra ba ba da rai kamar ya yi sadaka ne da rakun haka ne da da ayo inda ma yake cewa kuma yadda ya yi daga na kamar manja in kuma da zuwa ma fadi ya take wanda juma'a ta zo mashi wanka sai na kamar da tsara fadi ya take daga zuwan juma'a zuwa yin wankan kada a tsari wata tsara ne yawa shi wancan hadisi da ake tambaya tana cewa ma man tasare wa abu sulul juma'a wajibun ala kulli muqtadir duk wani zalimi lallai wajibi ne ya yi wanka ko wajibi ne ya wanka wancan hadisan da muka karanto da bayanai da malamai suka yi yana nuni da cewa kada fafa sunnancin yin wankan ne ba zaman yin wankan wajibi ba mutum sai kokari ya sa wa kansa ka'ida cewa shi ba zai rika sakaci da wannan ibada mai matuƙar muhimmanci ba sai ma da ce wani da ya yi dai sannan an so yin wanka domin sallar idi guda biyu mutum ne da yi ma an so ya wanka wani irin wanka wankan ya zama siffar shi siffa ce na wankan janaba duk wanda ne da yi wani ne da an sunnata ba duk musulmi da ne da yi ya wanka wankan ya irin na janaba da niyyar wankan shi wanda yake fahimtar malaman mada'i kuma da aka haƙaito daga wasu daga cikin manyan magabata Allah dan Umar yake cewa annabi kana ya kace da Umar fitri qabla ayyatuwa yana yin wanka ranar Idul Fitr kafin ya fita zai tashi sai samu kayan shi da suka fito ko yana da tarbiyya ta yake ce yana ambatan Allah in zai dawo kan da hanya abu na biyu wa da annahu yawmu Eid yasbihu fihi kafatu lis-salah sunnati bil-ghusl bi wudu'iha kal-jumu'ah suka ce ai ita ma rana ce ta haɗuwar mutane to kaga da haɗuwar mutane kuma ka shiga cikin su da tsafta da hakki to sai aka sunnanta mana yin wanka kamar yadda aka sunnanta mana sa abin da yin wanka saboda tafiya sallar juma'a to sannan an so rana idi mutum ya sa turare yadda kake so ya ji tafiya tsela biya kuɗin aiki a yi odar hula daga maiduguri ko a aika wancan ma daga nan ko ana wajen daga nan kudin kai wankin dubu hudu kudin wankin dubu biyu da wani dubu hudu wani dubu goma ta ce mutu ya hango hadari ya za a nan ba hawa dai da wani hada ya kara ya ya tsara ba kuma wani mutum da tsakiyar leda wallahi sai naga ce ba ne dai ce a jirgin suka wuta ce a yi a tsiri da ruwan da ya ke da nan tare da ke wani ya taɓa zuwa wani mutum da aka ce kakin ya ce ce ko wunan su karɓa shi ne suke ba kuwa za a tsara su dama sun saba amma in mu da take wankin da ke zuwa taji ba akwai asara saboda dan bai dubo ne da ke da da yan koyi sai dan mutum ya zo da ke sallar idi sai kokari sai samu turare sai ya sa mutum bai da shi ya samu daga wajen iyalan shi ya fesa to wani ya yi yayi sunna ce ko an sharkanta yin wanka domin idi guda biyu ibn sa'ad yake cewa hadisin alhaji ibn sa'ad ke ne ke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam kan ya tasiri yawm al-jumu'ah wa yawm al-fitr wa yawm an-nahr yake da annabi Muhammad ibn Hanbal ya fitar da shi ya da Imam Bukhari ya fitar da shi annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana yin wanka saboda tafiyar sallar juma'a kuma yana yin wanka saboda idul fitr kuma yana yin wanka saboda idul nahar ko idul adha sai shirya sai yi wanka ba tare da wata matsala ba to da haka ake so gaskiya haka sai na muni da tsafta da gayu shi ita wannan tsaftar da ake so a zo da ita ranar juma'a mun lura ai zamu ga duk bayanan nan da malamai suke ba wanda ya tabo kalan yaji shi yaji ba shi bane saboda walau da duk walau da duk da shimaru ya ba hasin na kalan nasu ya laka ya shimaru da mata shi zai sa tufan hariri wanda gida ya ke da dubu hamsin ya ke kuma dubu ɗari biyu da za ka kawo jaki da tufan alhariri a cikin biliyan ɗaya in ya zo wuciya sai mutane su ce jaki ina za a wai yadi bai canza a yin ina ba to amma in ka shigo da hakke a in ka shigo da yadin da yake shi ne hakinka kamar yadda musa ya kai ne tawa nan Allah na halittar ka komai da ka da aka turo mala'ika din nan da su ba yi ka da ilayhi malaku wa yuqaw bi arba'i kalimat katbi rizqi a cikin arziki har da yau tun da mutum ya shiga cikin mahaifiyar mala'ika da zai yi ta kere rigunanka nan gargashin gada ne in kan kara rawa ne in gada ne in waye duk za a rubutu kana tsallakewa kayan kawa kanka kadar wahala kuma mutane da za su taɓa fahimtar ka ba yanzu ka je ka hango wani yaƙi da wani gwamnati ke kawa ka shiga gogon da hoda daga indiya daga waye su yaƙi da yi hamsin kana ɗaki za a ce sarki ne kuma hatta mun kusa da kai ya ɗaki kuma ya tafi sarki ne da aka gani yan shi da shi don su mutu da shi shugaban ƙasar shi sawa amma wani suka yi ko ba ku saka tunkar wannan ba ko da shi daga can dan ka ya san ba ajin ka bane kawo ka gona da shi to gara ka so sarkin ma kawai kasa ya ji goma dubu bakwai kaɗan da ka samu daidai maka aiki irin naka ko aiki ma zarka je ya yi maka ga wani aiki ne da za a yi wa kan majalisa ke wura ba ni yi mana na yaran kan majalisa a bubburta maka shi kawai kai kai da zarar ba ka je suwa sun jini ne kwalba ta biyu bakwai kawai su ba ka ba ta dubu bakwai ba takalmi ma in ka je ba ruwanka da wani tabba kai shago ba su ƙananan shaguna ne akwai wani roba mai kama da na fata wanda yake na kafar da hayyi abin nan yayi walaka cikin Allah ya ana shi ne wanda ba da kai ke mada da Allah yake ko ka san kike da shi in ya mada maka ne kike Allah ya saba maka kike ne ba wai ka tuna malamin ne dama yana kai ba in mutum ya zo da tufafin shi da gidan da zai zauna da abin da zai hau da abincin da zai ci dukkanin suna cikin da kake riski kana sayar da jinsi da yi zargin ka kayi almubazzaranci ya zana Allah ya zo kuma ɗan siffar bayan Allah masu nagari masu mashina ya ce alari ne idan an faku da yusri waɗanda yanzu sun zo kashe dukiyarsu ba sa wuce gona da shi ba sa fara har masu kira ta wura kowa da irin malin da ka fito daga hannun wani sanata ko ɗan majalisa kuma sai ka je ka aura wai ka rubuta sakandare kowa sarki ya ɗan matsa'a kurji da aboki baki ka kyale ka ba ƴar ajin ku bace yanzu kimiyya ce kai dai kawai ka mata yanki ka dinka a baka yi kawai Allah ya azurta ta rufa yin lafi da zina a hudu duk da rufa yin lafi da zina goko ne ta yi da wata kyale ta amma ka zo ka ce ai kawai ai aure ai an ce abu hudu suka yi yawa ya gani da riga da mata ai abu uku da riga da mata da mota idan mun ke tsada wani gwamna ya ɗauka ya kasa rike motar da su irin ta gwamnonin nan dubu ɗari biyu da hamsin ne kuɗa sai ka ji an faɗa farashi mai kyau kawai sai ka saya ka za mu dubu arba'in ba kai kwatan zuwa nuna maman ka ta mutu a daji ta ga wannan ba maganin ko dangana ga mutum da ba mai fi ita zai inda ka za mu ta nuna ma ya karka da Allah ya sa albarka to an ta kuma to na abu ka dinka faɗi mazauna kauye sai ka gama su kuma mata din tare cikin mota suna dubu ashirin ashirin da kai da bakin ci wallahi sun da su bosu ko ta cikin kawai da bakin wannan sun bi ne ko ko ke bakin titi a jira alkai ke ya sai ya rasa tsohon gwamnati su sun zama tsohon gwamnati da kyau shiga garin su ko kanta ne ko ta tashi abin hawa kake sai dai kai ko mashin ne kake sai dai kai riga ne sai kai matar ma ka dubo dai dai kai da za ka yi tsawa da su guda tana ne duk su ilai kawai in yi na salihat amma da za ka ce ke da ke kai yi wuce ba sai maka yawa in ka shiga na abin nan shi ki kaji ko lokacin ya shiga wani kana su wuce nan da ma hajar yau da ka fi da wuri an zo da gayi daidai sai ce wani man gassala masjidan haka an sharhanta yin wanka ga wanda ya yi wankan gawa nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in hadisin da na ji barera da Imam Ahmad ya fitar da Abu Sunan wa Abu Sunan Imam Tirmidhi da Sa'id Sulaiman yake man gassala masjidan falyabtasil duk wanda ya gawa wanka shi ma ya wanka na da kira ka ake wani ya rasu zo ka yi musu wanka ko kuma wani ya yi wasiya za ka ke rubuta wasiya in ka rasu wani ya maka wanka in ka rasu kuma wani ya yi maka sallah in mutum ne wannan wasiyar to yana da kyau a cika ba san me ya yake nufi ba to sai a ce wanda ya yi wasiyar cewa in ya rasu wani ya yi musu wanka shi ke nufi a ce sai a nemo wannan ake wani ya rasu zo ka yi wanka shi kuma ya nazarta ya cewa dama dai ana tsammanin ya iya bai iya ba a ɗaki ne da wanda za su iya taimaka musu ya mai wanka ila ya saboda yana da amana yana da kulawa yana da nagarta ana kyautata musu da so da sauran sannan ya ce wa kamar kun fali ya tawassa wanda kuma ya kama masarada a makabarta in ya dawo ya sake a wannan wa'annan umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin umarni wajibi ne sai an samu wani dalili da zai mayar da shi mustahabi sai ya juyar da shi sai ya mayar da shi cikin mustahabi to sai malamai suka ce wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana komawa ne zuwa ga mustahabbancin yin wanka shi ne wasu malamai wasu malamai suke zuwa wata shi kamar da hadisi kamar Ali ibn Abi Talib kamar sai ibn Abi Hurairah radiyallahu anhu ma kamar sai a imaniyya sun tafi kan cewa wankan duk wanda ya ma wanka gawa wanka kila da ya wanka amma dai wa za ka da jumhur ila annahu mustahabbun faqat wasu malamai suka ce a mustahabi asalin wankan mustahabi saboda wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna majitakum yamutu tahiran fa hasbukum an taksilu aydiyakum hadisi ne kuma da malam ibn hajar alaihi na hanyar da ke ta hadisi ne mai daraja ta hasan kaga wannan hadisi ya faɗa mana manufar wannan umarnin da yake ta haba jama'a don in kuma da yare su musulmi ba sai ba hadisa wace sarki gare shi ya mutu da sarki ya ishe ku ga wanda ya yi mashi wanka kawai ku kawo ku zuwa ka wanke hannunka shi kenan kai ma da kai wanka kenan mace hannunka kawai ya isa ba sai kaji kayi wanka ba ina ma mun sala aiki kan faliyar tafin ayi ba ya tilya dai wankan mustahabi inda za ka je ka yi to da kayi abu mai kyau in kuma ka ce a kai ba za ka yi ba amma dai bari ka aiki da wannan ka wanke hannunka shi kenan da kuma hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na ibn Umar kunna mutakkilul mayyita Allah dan Umar yake cewa mun kasance muna yi fadawa wanka ومنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل ثم akwai da yake tafiya ya wanka a cikin kuma akwai wanda shi baya zuwa ya wanka kawai kan tsaya ne abin da yana wanke hannun shi kawai ya ishe shi to sai yake wajen ikirani wannan man gaddala mayyitan falyattasil wa man hamalahu falyatawassa hadisi ne na sayyidina Abu Hurairah da Ibn Ibn ya fitar da shi da wasu malamai malamai na hadisi sun ce hadisi ne mai inganci akalla hadisi ne sahi kamar yadda mana albani ya ambaci haka a cikin sayyidul jami lambar hadisi na dubu biyar da dari tara da goma sha takwas haka ne abu dawo ya fitar da wannan hadisi haka ne muhammad bin muhammad ya fitar da wannan hadisi haka ne muhammad tirmidhi haka ne ibn majah duk sun fitar da shi sakamakon karshe da aka fita da shi shi ne wankan mustahabbi ne lallai mutum mustahabbi ne an faɗaitar da shi akan yi kokari ya wannan wanka matsala ta karshe ce wadin ihram ta kusa da karshe wadin ihram sannan an shar'anta yin wanka da mai harama lokacin da mutum ya zo zai harama a nisaci inda ta jarrudi to ya yi wanka dai duk da sabi da yake cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta jarrada da ihilali fi waqta sana ke lokacin da muka zo nisaci da nan Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjin shi na ban kwana sai na ga ya duka kayan da nake sai canza kayan da ya yi nisaci da su kuma ya yi wanka to wannan wankan shari'a ce to malamai suka ce shi wannan wankan shi ma wajibi ne a bisa shi ma sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam haka malaman fadahil guda hudu suka faɗa jabi kan abdullah cikin wannan dogon hadisin nashi da ke cikin sahihu muslim wanda yake zama hadisin siffar hajjin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ataina bil hudayba mun zo gurin hudayba akan hanyar mu ta zuwa makka فولدت أسماء بنت عمير محمد بن أبي بكر في أسماء كر عمير في تحيث محمد بن أبي بكر أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع في تأيسا ومن أصلت يا رسول أنا أي يا دني كما أصنعي يستكت يا أي شيء قال في تكري واستكري بثوب وأحري يوانكا لكي تكيني لتفاصل كل حرام ya ba ta umarni da ta yi wanka tare fa da cewa jinin da tasu take da kenan wankan ba shi ne da ke wankan da fashin ba amma shi wanka ne na sunna da ke zuwa da suke da wannan maganar kenan me hikimar sunna ta mana wanka lokacin ke irani to yana da alaka da sunna ta mana wanka lokacin juma'a kenan akwai at-tanazzuhu wa at-tayyib mutum yayi dukkan yayi kamshi saboda zai tafi wajen ɗakin Allah ne alfarma wanda mutum dama ina ga ya ɗauki cikin sauku da yake ya gani to sai malamin ke cewa in har ne ya haida da nifasi za a umarce su da su wanka wankan da in ka ce na wajibi ne ko ba wannan wajibcin akan dan ba sallah da shi ba to fa min ba da auda wani ne harama wanda shi ne da irin wannan lalurar ya zai wannan wankan Allah ta fara yake cewa yana da cikin sunna lokacin da mutum zai harama ya wanka kuma yana da cikin sunna lokacin da mutum zai shiga makka ya wanka to amma kamar wanda shi ne abu na karshe ko yake wani da kuje fakkata da ko mutumin da zai shiga makka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummar su ya ba umarni kada mutum ya shiga makka sai ya yi wanka to da halin mun da shiga maka ai suna harama me zai saka ku shiga maka ba harama ai kike yi da kake za ku ga wani taro za ka dauka harkar kasuwanci sai harama mun da jami'i kaci ba ma ta maka lokaci zai ba kana shiga umarin nan nan za ka gama ta kana zuwa kayi haramar na akan yi ikrarin tun da jami'i kaci kana zuwa ka'aba za ka wuce kana zuwa ka'aba shikenan sai ka in ma ka da kaya kuma kun yi sahabi mai kyau wanda za ka je ka biya kuɗi in ka san da katin ka ko ce kuɗa ko ce ko na akwa ta tafi da yake kala kayan ka ka rike rasul da ko wani lamba in ta bace ka ta in kike kana zuwa sarki da na ko za ka nemo kayan ka ko ki ma na mar da ta a to ta ji da ki ko ta biya ko da ni ma ajiya ta yi ba ta ba ta da in ka kuskura ka ajiya a gefen masallaci da ko ta ke yi dan buhunta da dan waye na ka dan saka shi a lungun kan ai sallah akar na zuwa ban share masallaci za su ga cikin bola kuma ya ta cikin gida har abada to a ruwan su da yake kaga ma kana ka sai ka ba ta ajiya saboda kada ka dan mu'an hannu bandare to idan mutane zai shiga makka zai yi harama ko zai harama ba sai ya wanka gara da sai shiga ba harama kila kamar yadda ya faru a shekarun baya ko lokacin rayuwar sa sai rabbi Allah anhu ko annabi sallallahu alaihi wasallam su zo su ce ba su yarda musulmi su shiga makka ba sai dai shi da fitman ko wani kowa da dawa da dawa ne to kaga duk sun an ce ya shiga amma kada ya harama to kaga wata da dora ne gare to inda hadisi ke bari ya wanka wankan na shiga makka ne amma a yanzu ba irin wannan da durar ba su sai kokari ya ga cewa ya yi wanka ya shiga da tsafta inda turare ma ya sa duk lokacin da zai yi ita wannan harama yin haka zai amfani kuma yin haka zai nuna girmamawar shi ga ɗakin Allah mai alfarma kuma zai nuni da cewa lallai shi da karkashin musulmi ne da kodayaushe ke kokari da cewa ya tabbata karantarwar addini shi ne ce wani dukkan makkata mutum an shar'anta mashi wanka lokacin da zai shiga makka wasu daga cikin malamai suka ce kamar yadda mun mun rike ta duk misalan da da kullu makka ta mustahaqun inda jami'il ulama وليس في تركه عنده فدية lokacin da mutum ya zo zai harama ko da mutum zai shiga maka da irani ba zai da bai yayi wanka amma dai mutum hafi idan mutum ya bashi ba za a ce sai ya yanka rago ba take kamar rashin yasin ada'a ba komai a kai fa kana aktsaru yusibu an hududu to kuma da mutum kai a ranar ba ta yi shi ba idan wankan ba zai samu ba to kan ya kasa yin alwala daga nan sai shiga makka yana mai tarbiyya ya yi kuma rashi ya kammala in lokacin aikin hajji ne ya ci gaba da rayuwa yana mai jiran kuma lokacin tarbiyya ta bakka da hijja daga nan a wuce a gene na da sauran aikin hajji ya kan kama har ya zai karkare ya zai hajji shi na ban kwana kamar da zamu iya tuntuwa bai kun zo ba ki da yake magana a kan aikin hajji yana da saboda yanayin lokacin da ya da tsaka nan ba dai lokacin da nan wasu musulmai Naam. Eh. Tidak. Okey, idan mutum ya yi wankan Juma'a zai iya sallah tunda a ciki akwai alwala. Wasu mafiya idan ya yi alwala, a ciki zai iya gari zai iya yi sarki sai ya zo sai ya yi abin da yanzu kamar da cewa wani su sai sake sallah kawai ta sai sake alwala in ya gama bayan sai zai yi abin da tunda a ciki akwai duk abin da ake nema na alwala musamman ya yi dukiyar yin haka shi ke ya ci ya kurkura baki ya shafa ruwa ya shafi kai dama kai da ya mawa mutum ko da kafa ko ina an biya abin nan da ruwa wanda yake shari'a ta ba da damar a yi sarki in yi haka babu damuwa ya yi wa alaikum assalam wa rahmatullah na eh eh to shi ne mun kawo kanka lokacin wankan juma'a kala biyu yana da kila mutum zai yi tun daga hujowar alfijar zai iya yi gina da matafi ne zai tafiya ana ko yana dawo sallar asuba kai sai wankan shi daga nan har lokacin sallar juma'a wakilin shi na nan kuma ya samu sallar da ake samu dan ya tabbata wannan sunna amma in bai da wannan kusurin sai dan jinkirta wankan sai yadda zai shi kayan da za su yamu ke ba ku da ba za su yi ba sufa shi ba zai sufa bai da mutane su sauran amma in dai yin sun farko ba wanda zai ce wankan shi kuma zai yi ba Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullah kuke akwai sanar da daura aure na da ta'abi na naiki daga an san ko ne zuwa daga naiki akwai daura aure da ranar juma'a nan a masallacin aiki da zaran an kammala sallah shi ya fi da sanar da unguwa da ya samu halin zuwa ko kuma a yi addu'a da kasa don a yi lamunin da ke yi